بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau uku ga watan safar shekara ta dubu da ɗari arba'in da takwas wanda ya daidai da sha bakwai ga watan julai dubu da ashirin da shida miladiya sha takwas ko sha takwas ga watan julai dubu da ashirin da shida miladiya a wannan majalisi namu na safe yawa sabar za mu karatu cikin kaji tafiya na tauhidi za mu tashi babu zihirin nan ne ko? muna babu ma ja a fi sihiri mana zai kawo mana hukunce-hukunce da aka samu daga sahabbai su guda uku wanda suke nuni zuwa ga cewa hukuncin mai sihiri shine kisa me yasa malai ya zaɓa ya kawo aikin sahabban nan saboda cikin usul fiqi akwai da akwai ka'ida da malamai ke tafiya kanta shine idan aka nakalto wani aikin wani sahabi aikin nasa kuma aikin sahabai iri iri ne akwai aikin da suka ijma'i dukkan su kowa ya faɗa to wannan wannan shakka babu ya zama ijma'i ne karfan da ko da qur'ani ya zo mutlaq za a iya taqyidin shi da wannan ijma'in nasu ko da kitabu da sunna sun zo sun zo am ba iya takhsisin shi saboda su su ne aka sauka da ayan a gabansu suka gani to sai abin da ke bi mashi shine abin da yake da yawa da yawa da yawa sun faɗa kuma ba a samu kuma da yawa da yawa kuma sun zo su musu inkari ba an fahimta to shi ma wannan a wajen malamai ana saukar da shi manzila ta ijma'i ko da ba a san dukkan sun faɗa ba to amma dai da yawan sun faɗa kuma ba a san kuma mukhalif a cikinsu ba sai kuma wanda ɗaiɗaikun su haka ɗaya da wuce da ɗaya biyu uku ba amma kuma maganar ta fantsama ta yi yawa yawan da inda kuskure ce da an samu wani yayi inkari to wannan shi ma a wajen malamai wannan shi ma ijma'i ne shi ta nan imam malik kawo maganar sahabai uku saboda magana ce wata ta fantsama ta yi yawa kuma ba a san wani wanda ya inkari ba fa ujriya majral ijma' sai aka gudanar da shi magudana ta ijma'i an fahimta? ba da cewa wa an jin da sau shi wanzana ba taɓa samu ya kashe mai matsafi ba sai aka to shi sa kuka ga nan ya tike zuwa ga zuwa ga wannan waɗannan asarai wa an jindub an rote daga jindub marfu'an ya ɗaukaka shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu magana kan wannan hadisin cewa zuwa ga manzo Allah bai inganta ba حد الساهر ضربة بالسيف haddi na matsafi shine wato a dake shi da takobi sai an kashe shi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito wa qala tace as-sahihu annahu maqub abin da ke mafi inganci wannan hadisi magana aiki ne na jundubul khair jundub ba aiki ne ba magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan yadda faɗa haka yake kusan malamai da dama sun fitar da wannan da wannan da wannan asari amma wanda aka sa aka sani ya taba ɗaukaka isnadin zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani rawi da kiran shi Isma'il Isma'il al-Makki al-Basri Isma'il al-Makki al-Basri to shi shi ne Abdullah Sanani ya fitar da riwaya ta hanyar Sufyan ibn Uyayna daga shi wannan al-Makki din zuwa ga zuwa ga Hassan Basri mursalan Hassan Basri ce mazala ya ya ce haddu sahiri darbatun da sai kun ga wannan shi mursali ne ma sannan kuma akwai akwai wanda yake Imam Tirmidhi ya fitar shine wanda wanda yake ishara da shi da Ibn Qali a cikin Mu'jam Sahaba wanda suka ruwaito shi daga Hassan Basri daga Jindubul Khair daga Jindub na ta jinnubul khair jinnubul khair shine mafi inganci amma da abin sabani kan jinnubul khair ne ko jinnubul abdullahi al-badali suka ruwaito shi ta hanyar shi wannan shi al-makki al-basri isma'il ibn muslim al-makki umma al-basri daga hasan al-basri daga jindub bayan ya kashe wani matsabi sai ya ce ya ji manzo Allah sallallahu yana cewa haddu sahiri darbatun bisayfi to shi wannan Isma'il ibn ibn Muslim al-Basri gaskiya shi da'if ne Imam Bukhari ya kama ya kama ma ya watsi da shi amma dai magana fi inganci Abu Hatim ar-Razi da wasu daga cikin malamai sun nuna cewa mutumin kirki ne shi yasa al-Hafiz shi faqihun ya da'if faqihun ya da'if aga bai dauki magana Bukhari ba Bukhari kusan ya watsi da shi baki da amma dai as-sahih mutumin kirki ne sai dai ya da rauni sosan gaske a ta fuskar haddansa to ya kawo mutattu da yawa da suka rawaito wannan hadisi mutattu da yawa da suka rawaito wannan hadisi su ba suna cewa magana matsala bane suna cewa aikin jindubul khair jindub ne ruwayar ko da shi anan imam tirmidhi ke magananta da ce ruwaya da ta zo a cikin littattafai na hadisi za ku same shi a cikin mawajin sahaban ibn qani za ku samu a cikin cikin littafin sunan da na da kufri ya ku samu a cikin sunan kubra na albai haƙi musamman shi musamman sunan kubra na albai haƙi shi ya kawo hadisin da faɗinsa kuma da kuma ɓangarorin isnadinsa ana rubuta shi ta hanyar abu rahman na nahdi abdurrahman ibn mul daga shi jundub cewa ta ya zo wucewa sai ya ga sai ya ga wani na wani matsafi na na nuna tsafinsa gaban jama'a sai ya fulla kansa ya kashe shi sannan kuma ya sake fitar da shi ta hanyar ibn wahab daga ibn lahiya daga abul aswad muhammad ibn naufal daga shi jindubul khair shi ma wannan isnadin sai sanadin tabbatacce jidda ibn lahiya mai rauni na amma dai ibn wahab shi rawato ruwayar daga ibn lahiya wanda yake yana da cikin adadul asanid da ake da shi daga ibn lahiya shi na samu abadila abdullah ibn wahab abdullah ibn mubarak abdullah ibn muqri da sauransu sun rawaito ruwayar daga wajensa yana da cikin adadul asanid saboda haka dai wannan aikin sa ne abin da ya faru ya zo ne ya zo wucewa sai ya gan shi yana ta wasanni yana yana rufa ido yana yi kamar ya fulla ba wani kai daga baya sai dako kai sai ya mayar kaga kamar yana kashewa yana rayawa kenan shi kuma da ya tashi sai su da dauta wajen shi haka sai samu ta sai fulle mishi kai sai ce to kakkame da kakkame da ranka in ka in ka isa har wanda ya sanya gwamna na sai na Usman wani lokaci ya kama shi amma dai daga baya an sake shi to yana kaga aikin sa ne aikin sa ne abin sa na ta kawo muku wannan saboda ai aiki ne nashi wannan wannan aikin nashi musamman ma ya yi ɗauki doka a hannunsa shi wannan abin da ya yi daidai a tun da dai shi kashewan ya samu goyon bayan sauran sahabbai kashewan ya yi daidai amma ɗaukar doka a hannu ɗaukar doka a hannu wannan sai dai ba shi uzuri wani sai dai ba shi uzuri to amma dai wannan tana iya zama kuma hujja a wajen masu cewa waki atu ainin ba ta da mafhumi waki atu ainin tana da mafhumi a wasu lokuta mafhumin shine idan wanda zai zo kashe wanda ya majalisa jinin banza ne ba za a ba a yi doka a kansa ba ba za a yi mishi hukunci ba mutu kara a ga ta bada cewa jinin sa jinin banza ne an fahimta wannan galibi yakan zo saboda yawan ɗaukar dokokin da ake a yanzu na kashe mutane to akwai wasu lokuta da za mu ga wasu na cewa dan a wannan za mu zo ita kanta hafsa ana ta dauki dukan a hannu akan a yin wani dai ita wanda ta kashe tana karkashin ta ita ma kuma sai na kuma ya sauki lamirin ta sannan kuma ga shi wancan makaman wanda ya wanda matar shi ita ma take ko kuma sadaka take haƙe manzo Allah sai ya sa ma ya samu wata makami ya burma mata wannan duk waqi'atu ayan ne so ba koyaushe ne wajen to ayan ne yakan zama yakan zama yakan zama ana yin uzuri ba to amma kuma ba koyaushe ne dungurban ba a yin uzuri ba amma jangun joseph kan babu shi jangun joseph babu shi wani jangun joseph wannan na mahaukata yadda aka yi ma aka yi ma umar kairi can a kashe ta wannan babu shi amma dai muna maganan cewa akwai salama yayin da wani wanda aka ba san shi da tana rajin da kama ba san shi da rashin hankali ba ya kasa mallakan kansa sai ya ga wani ya zagin manzan Allah da kasa malakan kasa kawai sai ya kashe shi to wannan shi za a zo ne a kashe shi ma koko a koko kaza ko kaza a wannan magana ta inganci a mutukar an san an yi bincike an ga ba don dalili ne na sakaci yasa ya aikata haka ba illa tsabar kishin sahabiyarsa da yake ga shi ga addinin musulunci to dama jinin wata wanda aka kashe jinin banza ne shi kenan wannan ba za a tsaya a ce za a za a ba takura shi ba shi inda wato soyayya shi ne ga Allah da manzon sa ta san ya kuɗa shi zuwa ga haka wa bi sahih al-bukhari ya kuma a cikin sahih al-bukhari an badala bin abda daga badala ibn abda قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة عمر بن الخطاب يا ربوتو مسوسيك أتيوا أكو كشي دون مذأفي دا مذأفيا قال تتي فقتلنا ثلاثة سواحي ثم كشي وتوى الأفاب دا أكو وانا هكا ما لتي أشين صحيح البخاري فهو البخاري بيروت يا- وانا حديث أصلا حديث بيروت أما بيروت وانا مقبل دا شمالك سيهودا دا شيبا da haka magana cewa imam bukhari ya rubuta wannan uh, akwai sakaci kwarai da gaske akwai sakaci daga bangaren sa wataƙila ya ya nakalto abin da ya saba ne ko daga ibnu taymiya ko daga ibnu qayyim suka faɗi uh, cewa ba- imam bukhari ya fitar da asalinsa asalinsa an fahimta wani lokaci galibi za ku samu kurakuran mahmud abdul wahab kurakurai da su ibnu taymiya ko ibnu qayyim an fahimta ko yawwa galibi tun da shi ya dinga nakari daga wajen sosan gaske in ba dan su ba da bije ya dawo ba amma dai a kisan ta tabbata kisan in kuka je kuka duba littattafai na hadisi musamman littafin ah, musannaf na abdullahi sanani abdullahi sanani ya fitar da wannan da wannan kissan ta hanyoyi da dama ta hanyar abdullahi al-umari ta hanyar ubudullahi al-umari ta hanyar Ayyu- ah, ayyuba sakhtiyani duka ana ruwaitowa daga nafi maula ibn umar yana ba da labari cewa wato hafsa a lokacinta a- a- wata matsafiya ta mata a a- afwan Wannan- wannan eh, isnadin sa yake hadisin bajala daga ibnu jurayj ne daga ibnu jurayj ne daga abdullahi bin dinar daga amr bin dinar afwan daga ibnu jurayj wannan shine isnadin sa daga amru bin dinar ibnu jurayj yake cewa akhbarani amru bin dinar na faɗa akhbarani saboda ku fahimci ai shi ibnu jurayj mudallis ne ko saboda haka in yace akhbarani kaga ya magana tajlisin shi ta ta kubuta sai da ma ibnu ina ya mishi wuta ba yana rubuta daga amru bin dinar yana ba da labarin cewa bajala ya ba su labarin cewa wanda sakatare ne na muawiya ibn juz ya ba su labarin umar ya taba aiko musu wasiƙa cewa ku kashe wata matsafiya da matsafi haka hadisin ya tabbata da wannan isnadin sai wafaha an hafsa ya tabbata daga hafsa kaga wannan to shi kuma kan shi kanshi kanshi wannan umar ne bada ya bada wannan umarnin da kuma a lokacin sa baya bada umarni da za a dauki jini tunda umar din da zai zo haka nan wani lokaci ya hana bawa bakar kashe ah, kashe wanda suka ki bada zakka a farko al'amari ya zai ci aje a kashe wani ba tare da yana da hujja ba shakka babu sai in sahabbai sun mishi ittifaki cewa a duk wani matsafi aje a kashe shi yanzu zai iya bada wannan dokar umar yana da tsantsini wajen daukar rai amma jin da haka kaga ya sai ce a ji a kashe kaga wannan sai ya zama ya yi kama da ijma'i na sahabbai shi kansa ko da babu wani hadisai sai wannan kawai to ya yi sai zama hujja shi wani na abdullahi na na umar na kafafun da da kuma cewa faha an hafsa ya kuma tabbata daga hafsa radiyallahu anha annaha amarat bi qatl jariyatin laha ta yi umarni a kashe wata- wata mai wata saharata wata ta yi mata zahiri fa qutilat sai aka kashe ta sai aka kashe ta wannan ita ma shi ma ya tabbata shine wanda nake ce muku Abdullahi Sanani ya fitar ta hanyar Ubaydullah al-Umari da Abdullahi al-Umari ya dan yi tantama amma dai duka ya tabbata daga gare su Ah, daga daga da- daga Nafi' ya- ya bada labarin cewa wato a lokacin ah, ah, hafsa haka ya taɓa faruwa da ita ya tabbata Nafi' din hadisin wasiɗa an amintacciyan wasiɗa ce tsakanin shi da hafsa din dan daga shi ya magana yayi magana Umar Abdullahi dan Umar har ya ce ya ji yayi ma Usman bin Affan inkari sannan kuma ya tabbata ta hanyoyi da dama da wasu kamar sunan al-kubra nake tsammani na al-Baihaqi ya fitar da shi ta hanyar Abu Mu'adh al-Bari ya masa mutaba'a daga Ubaydullah al-Umari daga Nafi sannan ka shi ma wannan ya tabbata amma ba muna da wani- muna da muna kuma da kuma wani asari wanda ita Aisha ita da aka sai ne sai ta kashe ta ba to wannan abin da za mu fahimta shi wataƙila lokacin wancan da ta mata sihirin ita wancan ba ita ce ta tawalla sihirin da kanta ba cewa ta yi ai mata na Aisha ita kuma wannan ita ta yi sihirin da kanta ta kila an fahimta wanda ka wannan ana magana sahir ne ita kuma wancan kuma Aisha ta mata ta yi masa sihirin saboda tana son yanci Aisha take cewa to shikenan a je a sai da ita a sai da ita zuwa ga zuwa ga wanda suke ba ba su da taushin mu'amala wanda ba musulma musulmai ba aka sai da ita kudin sai ta je a sanaka da shi kaga sai da bata kashe- bata kashe ta ba amma dai wannan za abin da za mu fahimta shine sihir sihir ta mata sihiri ne wannan na kisa wanda ya halitta a kashe ta sai ce waka zalika saha an jindub kuma ya ta- ya tabbata daga jindub jindub wannan wasu daga cikin malamai sun ce jindub bin abdullahi al-bajali kamar su al-dara qutni da kamar su al-tabarani a cikin littafin san musnad din da ya masa jimu dumul kabir sai ya sanya shi a cikin hadisin jiddu bin abdullahi al-bajali kamar dara qutnin ba dara qutnin ba shi ma haka amma magana mafi inganci kamar da salmizi suka yi tahqiqi kamar yadda kuma sauran wanda suka yi tarjama sahabbai suka dinga sa wannan hadisin a hadisin jindabul khair qatilus sahir su al-bukhari da su ibn qani da sauransu wannan jindabul khair ne ba jindabin abdullahi al-badali ba jindabul khair sunansa akwai jindabul khair akwai jindabin abdullahi al-badali da wani sahabbai ne daban-daban shi ina ji cewa kazalika saha an jindab wata kila yana magana jindabin abdullahi al-badali a sai da jindabin abdullahi jindabul khair ne ba jindabin abdullahi al-badali ba قال احمد نعم jindubul khair wannan jindub da yake magana yana magana na farkon ne ai yana sai ya faɗa wancan hadisin marfu'an dawa ba ya ga maka cewa wa qala asayu annahu mawqufun ba yawa jindubul khair sunansa wa ka malaka saha an jindub qala ahmad an salafat min ashabin nabi ya tabbata daga sahabbai uku sun kashe sahabbi sun kashe matsafa da haka ya kamata a kashe matsafa wannan shine dokan sai mu tashi fihi masail sun ja abin da dan yawa ko abin sa na kawo saboda wannan galibi akan kawo wajen cewa za a kashe matsafin haddan ne ko ko kufran da kuma hujjan kashe sa matsafin su ba kusan yanzu akwai masu tauna akan wannan matsalar shi na gyara lokaci na wajen muku bayanin ku ban ji asalin asali din su sai ku rike su saboda yan ko hadisin Umar dan Khattab nan ya isa ya zama hujja to balle kuma Qur'ani ma kadai yayi maganar kafiri ne kuma duk kafiri in a ce ya rija me yayi dama hukuncin sa hadisin Ikrima daga Abdullahi dan Abbas لكن صحيح مسلم من بدل دينه فاقتلوه لكن صحيح البخاري عفوا امام مسلم بروايه daga ikrima ba imam muslim bai riwaya daga ikrima ba ya bai fitar masa da hadisi ba da shi imam malik wa sai al-bukhari a cikin akwai man badal dinahu faqtuluhu to in ya tabbata cewa da dai matsafin to haka sai a kashe shi haka dalilai da yawa suna nuna cewa ya kamata a kashe shi amma ba zan tattara ragowar misali din insha Allah أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل Imam Ahmad ya yi maganar imani da tafkinsa ya yi magana da cewa wani al'umma za a fitile mu a cikin kabarinmu ya yi ishara zuwa ga hadisun bara ibn azim da ke cin asahih na cewa za a tare da matattu da sauransu ya yi magana kan shafa'a ko mun karanta mun karanta shafa'a ko shafa'a muna da shi wurin kala-kala ne akwai shafa'atul uzma na al-maqamul mahmud da inda inda mazala nan za a kara da sauran annabawa amma shi zo ya ya rufa Allah ta'ala akwai shafa'an da wata ban faɗa ba na manta shi ne shafa'an da zai yi ma amminsa takhfiful azab ala ammihi li ammihi abi talib shi wannan hafa li abi zalim za ta saka mishi azaba sai dai ba za ta amfani da shi ta hanyar fito ba akwai shafa'a wanda zai yi ma wanda zai yi ma wato duk wanda zai yake ahalul kaza'i da cikin al'umma ya yi musu shafa'a ubangiji ya kauda kai daga shigan su wuta wanda wannan al-mu'tazila da da khawarij suna inkarin wannan suna cewa duk wani ashabul sahibu kabira ta shiga wuta to mu kuma ahalul suna mun yi mun yarda da cewa manzo Allah zai yi shafa'a ba ahlul kaba'ir ba ma shi kadai ba har sauran annabawa har sauran manyan bayan Allah za su iya yi ma ahlul kaba'ir wato shafa'a Allah ta'ala ya kubutar da su ba tare ba su shiga wutan baki daya ba la awwaliyan wala ba'alan ba za su shiga ba baki daya sannan kuma akwai shafa'a kuma da wanda suka shiga wutan su ma manzo Allah zai musu addu'a da kuma sauran mu'minai da sauran annabawa za su yi musu shafa'a su fito daga daga daga wannan daga wannan wuta din to wannan shi ma dai duka al-kawarij da al-mu'tazila duka su ji da wannan wannan shafa'a din ba shine imam Ahmad ne yake faɗa cewa kama ja'at al-athar kamar da zuwa cikin hadisi kai fa sha Allah dai yanda ubangiji ya ga dama wa kama sha Allah wa kama sha Allah kuma yanda ubangiji ya ga ya so din inna ma huwa al-imanu bihi mu kawai zamu imani da shi wa tasdiqu bihi kuma zamu yarda da abinda da abinda wato ya tabbata a cikin sunna wal imanu anna al masih ad dajjal kharij kuma min imani cewa masih ad dajjal mai fitowa ne da karshen zamani mai fitowa ne baina ainihi kafirun tsakanin idanunsa guda biyu akwai wani rubutu da aka yi a kansa kafin fa'un ra'un kafirun wato kafiri wani hadisi ne zuwa cikin asahihaini hadisin huzaifa hadisin huzaifa cewa wato dajjal an rubuta kafir a cikin a cikin goshinsa wala hadisi da ke jihar fi da kuma hadisai maɗuɗuwa da suka zo da suka zo wanda sun kai hadin tawatur sun kai haddi na gangami ganganko da suka zo wajen cewa lallai wato dajjal zai zo wal imanu bi inna zalika ka'in da kuma mutum yi imani cewa hakan lalle zai faru wannan dajjal yana daga cikin ashraf sa'a al-kubra yana daga cikin wato alamomin tashar kiyama masu manya wanda da ganin su to da kiyama ce ta zo gab akwai akwai manya alamomi shine su dajjal din nan su annabi Isa su khurujul mahdi su dabbatul ardi da sauransu wannan alama ne cewa da ka gan su to wannan gab ne an zo gab manzala cikin hadisi da ke ci sai usul na cewa babu wata fitina tun daga lokacin da annabi adam aka halci annabi adam har zuwa tashar kiyama da ta kai fitinan dajjal dajjal na kuma dan adam ne fa dan adam ne ka gawa to dai Allah zai jarabce mu da wani fitinan ne daga cikin jinsin mu wanda fitinar ta fita ta fita iblis ta fita iblis yadda yi na kan ce yakan ce sama ta yi ruwa sama ta yi yakan ce tsaro ya fito tsaro ya fito yakan tada matattu wannan da tsafi yake yi wannan koko ubangiji ne ya sa halin shi eh za ka zo sa ta ayyukan cikakken matsafi ne da sauransu wani tsafi ne tsafi ya zama da tsafi mutum zai iya maida dan adam ya zama kuciya ya kuma yana cin tsaba bayan ubangiji ya yi ka ne kawai da gashi da abincin ka da bai da sauransu mu an yi mu ne kawai ba za mu iya cin tsaba ba sai dai mu ci za mu ci ko idan mun ci gaba cin abinci ba za mu je haka mu dan kallo mu kallo mu ga mu samu tsakiyan akuwa ba mu ɗauko mu sa a cikin cikin mu saboda ya narke wani abu cikin mu yanda suka taba muke yi ai kusan da suke ko kajiya suke yi ai ba ba kowane tsako suke ɗauka ba ko tsako irin tsakon da suke ɗauka akwai wanda shi ne in suka cike musu amfani da sun sa sai ya cike su narka abinci kawai shi kenan zai shi kenan wani kawai sai ya je mu tsafi mu zama kuciya in koma ina cin wani abu yaya me kuka ce wanda tsafi ne ko kuwa sa halewa ne kawai ubangiji ya mushi dan jarabawa eh ba zai zama tsafi ba abin da yake samu jama'a su ganewa kenan ba zai zama tsafi canza canza ayan daga wannan halitta zuwa wannan halitta wannan babu iya shi a sai da ayyuka ido ku je ayyuka ko da wanda gawa Allah sun jefa shi ba wai me yake da suna sunayen sandan sanduna ai ba ai ba cewa akai baka ya koma ba ba ce baka akai sun koma ba cewa akai an sace idanunsu saharu a'yunan nasi wastarhabuhum abin da kawai aka faɗa kenan amma ba a ce ba a ce maka wai wai wai wai yara ta canzawa ba sai ka ubangiji zan jarabawa kuma ubangiji ya jarabta bayi da yawa irin wannan sai gani za su ga su dan ubangiji na sai kaskantar da shi ashe ba ubangiji ne ya jarabci iblis da kuma tsawon rayuwa ba ya jarabci shi tun da kamanni ya jarabci da abubuwa dama saboda haka shi ma da jal wata kila ya yi ma ubangiji gayagayi ne sai shi kenan ubangiji ya jarabce shi dama kusa ai yana nan ma shi ma sun zama da ma'aikin ma dama yana nan ai hadisin tamimul dari a sun taɓa zuwa suka same shi a cikin wani tsibiri amma marbub an daure shi saboda ka ba wai haihuwar shi za a yi daga za kawai ya fito ba yana nan ba a ba shi dama ne ya fito ba ya fito kuma zai yi ya isa fil ardi fasada zai yi taɓanna a ban ƙasa ya kwana arba'in kwana arba'in ɗaya kwana kwana ɗaya da zai yi na farko kamar shekara wato abinda ake magana kamar shekara shine ranar da ba za a sake da ba har sai an shekara ta yi akan tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ai shikenan kawai ai faqduru lahu ai ku kinta ta kawai za su kaga wannan yana wannan isha wani malami sun ce wannan hadisi ma ishara zuwa ga akwai agogo kenan a lokacin in ba wuta za a yi wani kinta ta sai da dai dama kinta ta ana tafiya rana ne da wani ko da kidi tun a lokacin akwai akwai abubuwa da suke yi mai kama da agogo daga ciki ma daga ciki akwai da za ga wani abu da suke yi haka wala yana da ban sha'awa kuwa za a gani an sa wani kasa sai aka sai auna auna auna auna auna sai kasa ya rika zuwa a ciki to wani kasan kamar shi da sakanni da zara an ga kasa ya kasan ya kai ajali kaza to an san minti kaza ne da da abubuwa da yawa da galibi mutanen da suka amfani da shi ba wai dole sai da agogo ba yanzu agogo wannan saukawa ne kawai to wannan shi ma yana daga cikin sai kuma kwana daya kamar wata daya sai kwana daya kamar sati sai kuma da kwanakin kuma kamar ragowar duk kwanakin da da kuka sani to zai taɓa na iri iri zai je wurare daban-daban in ba biladul haramain ba nan ne kawai ba zai samu ya shiga ba saboda mala'iku za su zo su su wannan wannan kuma daga watakila abin sa ubangiji ya tsara wannan wajen saboda wato ma'aiki da yake wannan wajen da kuma nan ne asalin addini in aka ce wato za a za a za a abin da shi sai addini lalace na a hijaz ya zai zama hijaz hijaz ba za a ce hijaz baki ɗaya ba tunda ai ɓangarorinta ba gashi yana shiga ba makka jina madina mu tsaya dai da shi yanayin hadisi yanzu yawa iya haramai ne yawa su iya nan a tsaya nan tamimu dari tamim wanda muke cewa talimu ba wani talimu tamim ne amma wani to wasu wani wani wani shi talimu sai ya yi wani abu a ta ayyuka sunan ka kenan ta nisan ce maka talimu sai in canza abu tamimu shine tamim zaman shi zaman shi cewa zai zauna kwana arba'in wannan shine hadisin na wasu bin sama'an shi ma wanda za ku je ku same shi na jiya ce sai muslim da sauransu da sauransu an yi umarni lalle a mummunai su su zama sun yi baya baya da shi baka zuwa la ta tambana da kala aduwi baka zuwa ka ce wa gashi nan gashi nan gashi nan sai ka je ka bar ka je ka gani ganin zuwa ka je ka gani imanin ka je abin tunda mutum zai waye gari yana mumuni kan kan dare ya ya zama kafiri kaga wa kai baya baya kadan ne ubangiji zai ba su da imanin su ubangiji tabbatar da su da alqaul sabit kadan ne Allah kyauta daga cikin mumune akwai wanda zai kama shi ma har ya tsaga shi rabi biyu baki da sai ya imani amma ya ƙi imani da shi wannan kuma baiwa ce ta ubangiji to zuwan shi zuwan shi alama ya cewa tashar kiyama ya zo sosai wa anna isa ibn maryam yanzilu fa yaqtuluhu bi babil uddin kuma isa dan maryamu shi zai zo zai sako sai zo ya kashe shi a wani a wata alƙarya a kofar garin lud lud yana wajen filistin ne wajen sham sham tun daga siriya har filistin duka to a wannan akwai alƙarya nan kusa da baitul maqdis aka ce a nan ne shi za su karan batta da shi annabi isa dama yana maganin annabi isa zai kusan ya narke kamar da gishiri ke narkewa a ruwa ya riga san mutuwar shi ta zo kuma duk abin da yake yi na rashin hankali da rashin mutunci ma al'umma daga lokacin zai san annabi isa in ya zo shikenan kuma mutuwar shi ta zo shikenan kuma sai ya sai ya wannan sai ya kashe shi banda annabi isa kuma akwai kawzul mahadi da a kusan lokaci za su zo shi ma wani hadisi ne mutawatiri da ya zo duk wanda inkarin wannan annabi isa yanzu akwai masu inkari akwai masu inkari ma amsa ba ne kawo wannan abubuwan duk yanzu duk da tabbata su ba da su inkarin wannan ba ganin kawai wannan jurumus ne kawai symbol ne ake faɗa alamomi ne kawai haka na dai a sa ka kai imani amma ba sa hakikani ne ba ba tabbatattu ne ba su mu'tazila su ma duk suna daga cikin masu irin wannan ra'ayika ganin cewa duk wannan da'abatul ardi tana magana kuma magana ba zai yiwu ba annabi isa a kaza ba zai yiwu ba da kuma aka samu wasu daga cikin mutane a wannan zamani su ma sun yi inkari daga cikin da can malam bakar gumi ba wannan shi ra'ayinsa ba su malam sulusu gumbi suka tafi suka tafi can masa suka dauko sulh suka bayyana social tooth suka suka ba malam malam ya karanta kuma sai canza ra'ayi wanda ra'ayin da kuma ta mu'tazila ba ra'ayi ta sunna ba ko da kaga malam bakar gumi a ce wannan shi da ra'ayinsa ra'ayin ta bid'a wannan ra'ayin ce ta bid'a tun mun ce wanda ra'ayi ra'ayin bid'a ne ko ba shi muke na cewa kuma bid'a ta faɗa masa ba ana iya samun kaza قد يقع imamu min al'a'imma fi bid'atin wa la taqawul bid'atu hiya alayhi wannan kaida ce babban huri ita ana iya samu ita tsaba zalla in ga na fada cikin wata bid'a ne amma kuma wannan bai bayi ni ko ku ce mun bid'a ba saboda usul ila mazhar talaqqi wal istidlal ila ba ta bid'a ba na bid'a bane ni kawai zani wani na fada bid'a shikenan to wannan imamu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya fada cikin wannan wannan bid'a kwarai da gaske ya yi inkari cewa kawai shi shi annabi sanar ba zai wanda ba a wannan zamani kuma akwai ɗansa da nan yana ta yaɗa wannan haukan nashi shi ma ana ta masa bayan magana amma saboda shi hankalinsa ba shi da yawa shi abubuwan ma da yake faɗa ba ma hankali ya ce ma ya ce ma wa ai waye al-ayubi wa salamu sunan samira salahuddin al-ayubi wai shi ne annabi sa shi ake magana kawai dama simbol ne manzo Allah ya faɗa wai alama ce yayi shi ne yaje kakkarya kakkarya asalib kaga da yawanci ne maka faɗa wannan magana shi kawai shi babu wasa kawai abin shi shi wato mutum ne kamar wato wani lokacin ya je baccin sa abin sa ina mutum girki ne ba ba ina raina masa bane mutumin kirki ne malam Dr. Ahmad Gumi duk wanda ya huda da shi zai baka dan tsini irin na babansa da kuma nagartansa to amma magana game da lamarin addini ba shi da hankali sosai yakan iya shiga ya fito kawai haka ya tunanin sa kawai ka faɗa magana san ranka abinka kawai ka faɗa magana babu inda ka daga ina annabi an ce annabi isa kai kun ka tsara hudin ayyuki haka abubuwa irin wannan da dama ya faɗa abubuwa na rashin sanin rashin hankali a addini ko za abu da muke rashin hankali a addini fa ba wai magana mu bai da hankali a yana hankalin sa da kuma mu nagartan sa muka ce laisa wato indahu aqalun saghir ko kuma huwa laisa bi aqilin in suka ce aqilun nasu shine wanda yake yana da hankali da ladabi na lamarin addini ba ya tsaya da rajin kan da haka to shi ba ruwan shi duk abin da gada ba zai ya faɗa abin sa ya ta faɗa magana mamura kan tazawi kan da wani fiyorin nan in ba mara hankalin addini ba zai faɗi wannan maganganu muna na haka haka mai faɗa akan akan wannan dawinizm din ya nemi yana neman ba da uzuri yana da maganganu muna na dan gidan gumi ya akwai magana da da da da da da yayi magana kan falsafa da su Aristotle da su Plato da su waye da su Socrates haka duk yana nema zai ba ba su uzuri ma ya ce ma duk waɗannan ma abin da suka yi ya dauki wani shi kawai kyau na za a ji ya dauka ne wajen su Ibn Rushd al-Hafid jima ji ba'arna kawai kan shiga duk wannan ma'udu ba a basu kai kai kan musulmi ba rayuwar ku gane ba ba shi ba ya taba faɗan yana da ra'ayin cewa adabi babu ajanu ajanu ba wai babu su ba ajanu ba sa excesses da ake samu irin duka ajanu na babu shi ya yi da nan mummunan ra'ayi na gwada ba shi ne bane akwai danci malaman mu na Zariya akwai imamu talax kun san shi imamu talax eh shi ai babba ne a izala kuwa babba ne sosai babba ne sosai kuma yana daga cikin kaman harshen ba mai musu rubutu mai musu abubuwa sosai in ba da ya kawo nan faɗaɗar ra'ayyukan ba sai lokacin ma jafar duk sun sun sun sun sun san da wannan ra'ayyukan kuma sun musu inkari an yi an yi ya dawo yana da littafi da ya rubuta da irkane da suka da mara albanin zari akan wannan matsala abin da na gwai na wurin da kan faɗi suna saboda kusan hakikanin rayuwar ahalin sunna a wannan lokaci wanda suna jin kansa ne da sunna kuma ga shin kawo da bidoyi irin irin wannan yana da ran shi wannan malamin mu ne babban mu mun mun mun mun malamin shi mu ne kuma mun afara da shi da ba wal haqu haqu an yuqala gaskiya da ce gaskiya kawai wannan abu da zo da shi bid'a ce ba shi da salaf ko kadan sai mu zan mu'tazila mu'tazila suke faɗa wannan magana cewa annabi Isa ba zai dawo ba haka za haka zalika yanzu wasu daga cikin mutane da suke inkarin hadisan mahadi baki daya wannan galibi kuma wanda suka je suka kasu a azhar din nan ko a masar to a kiyaye su galibin su galibin su galibin su ba sa jin hadisin ba din nan sai wanda Allah ya ce ta Allah ya kyauta sai daga kula kure da gaske to banda su kuma sai magana ya ajuju ma ajuju wani ba ajuju ma ajuju wa zo suna musu inkari na malama ta madan gidan kuma ya daga cikin abin da ba yake musu wa ya ajuju ma ajuju bisa da sai yan adam ubangiji ya faɗi cewa ya fi banna a ban kasa wasu na rasa cewa a yaji majuju ko dan china ko bature ko waye ko waye duk yanzu mutane sun mutunta kurace musu kurace musu yaji majuju kuma gok amma gok ai ba daidai ne wannan ba biya daga cikin wato rashin hankalin mutane wanda wato da zaran nasi ya zo sai su dirmama wa nasoshi da bandara to wannan ba a cikin ahlus duk wanda ya wannan ya sa a matsu sunna ahlus sunna shi zaka ya ce wal imanu bi anna zalika ka'inun imani kawai shine ka yadda cewa wani abu zai faru وأن عيسى عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب الدين ina gurin kan mun mun cinye lokaci ko ko sai mu tashi wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus na'am eh amma sha Allah yau yau yau yau yau katin katin da zafa akai yau da aka faɗa suna abin ya kai ya kai tsamari ta kalam tashi alkubra ko wani lokaci wani lokaci kwatance ba shi sai an faɗi suna ba wanda aka daina yadda za a gani a al'ada ta ba kowa nake faɗa sunan shi ba amma duk wanda aka zo ga don an gawo kwatance kwatance ba wani ganewa za a yi ba muka faɗi sunan shi don da ba rufe sunan shi don maslaha ce to idan maslaha za ta lalace babu ita to me amfani ba da ka faɗa sunan kawai a san ce ba ta ce ba ta ce ne shi wannan masail sa daga cikin masail da mutazila ne suka saba da mu akan shi yanzu kawai wani haka nan kawai dan san iya iya yana kawai cewa babu magana a jani kuma babu magana a jani ko to ga kake nufi duk tsafin da ake so ake yi abin da ake zuwa ke yi ka yi zai da mai yan siyasa ya je ya ji labari ya je su su gaya mishi akwai su suna musu aiki ƙarara suna gani ta za mu tashi al-wasif al-kubra na ibnu taymiya to kai lokaci za ku za ku ji za ku je wurin na fitar ku don to mu'amala ya ce dukkan وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن تيميه yake ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce al yahud maghdubun alaihim yahudawa sune wanda aka fushi da su me yasa suka zama ai fushi da su saboda zaluncin su bizul min alladhina hadu zaluncin su duk wanda saboda abar kifali ne da zalunci yasa yake zunubi to zai zama yana kaso irin kaso irin na yahudawa duk wanda tsabagen jahilci ne ya fi rinjayensa ya fatar da shi duk da kusan zuci dan babu babu jahilci bacewa ta fuskan jahilci babu san zuciya ko yaya amma dai ya zama jahilci shi ya fi yawa da yana da kaso kaso ne irin na irin na nasara dan su ne ahal jahala su kuma wadannan ahal gawaya ne al-ghawaya shine ittiba'ul hawa wa dhul ad-dalala kuma shine shine al-jahl to wannan shine abin da shi anan malai ke magana wa asaha an nabi annahu qala al yahudu maghdubun alaihim su da aka yi musu aka fushi da su wan nasara nasara kuma dalluna sune wato batattu wanda suke jahilai sune batattu abbalal shine bacewa al ghawaya shine bin san zuciya shine da Allah ta'ala kuma duka sababin guda biyu ya kore ma annabinsa ma dalla sahibukum wa ma gawa abbalal ai ma jahila inna ma yatakallamu bi ilmin inna ma yantiqu bi ilmin wa wahyin ويعمل بمقتضى ما علمه من الله تعالى فأمر سبحانه في أم الكتاب sai mazala ta yi umarni a cikin littafinsa a cikin wato fatiha alati lam yanzil fit tawrat wala fil injili wala fil zabur wala fil wala fil furqan mithluha wanda Allah ta bai da dai bai taba saukar da a cikin at-taura ko injila ko zabura ko ba cikin qur'anin wata sura irin qur'ani ba wala qad atainaka sab'a min al-mathani والقران العظيم وان شيء القران العظيم da aka sakar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Fatiha shi ita ce wato mafi girman suwar aka taba saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya dauko daga hadisi kuduwar wannan mutum ba za ku sha'awa duk yayin da yake magana sai daga dauko hadisi mai na faɗa abin sa to wannan shi sa hujjar take karfi ba wannan shi sa hujjar take karfi in za ka yi magana ɗauko hadisai kawai kawai ka ta farafrizin kana faɗa kana siyaga abinda ake kira farafrizin a tunacin mu na yanzu a jada sati kawai ka ɗauko abu kawai ka ɗan yi musu ɗan wannan hikiman ka kawai ka wuce abinka sai an sa za a yi da kai in an to in ka share ka share hadisi ko ka share aya yanzu wannan abu ai maganar mazala ne kai tsaye ɗauko ta wannan ta utiya ha nabiyuna wanda aka yi mazala baiwanta min kanzi tahti al'arshi tun daga wato tun daga wato wata taska wata take karkashin al'arshi wannan sai kaga kamar yana maganar fatiha amma dai wannan shi wannan lafazi na cewa min kanzin tahta al'arshi wannan ya zo ne akan amanar rasulu ya zo ne akan amanar rasulu wannan shine asahi abin da ya zo isnadi dai wanda suke hasan bi shawahidi hadisi isnadi ne hasan wanda in ka hada shi yana da hujja akan amanar rasulu azza kuma manzo Allah ne min kanzin tahta al'arshi haka hadisin ya zo to duka dai duka je da ba qur'ani duka zuwa ba ai daga daga wasu a taska ne aka aka saka mu Allah su alati la tajzi salatin ila biha da shi shi ba rabiu ba rabiu da yake hakikin nan yana cewa aurata musu yuti fi durul mansur an ali a siyuti ya zo da ya zo da wannan riwayan cewa wataƙila ban sani ba sai mun duba mu gani yana cewa wato a rawaito da ali bin abi talib cewa an saukar wa Allah wannan abin da aka saukar masa da min kazin ta tal arshi wa azabu ila al-wahidi ya sauke ya wato dangata magana zuwa ga al-wahidi wa ta'ala sai dai shi anan bai akwai abin da bai bayani ba shin yana magana shi wannan fata ne wato Ali ibn Abdul ya faɗa ko ko yana magana shi Amr Rasul da muka faɗa yanzu Amr Rasul shi wannan ya zo ya zo ta hanyoyi dama a cikin tafsiri wanda na ce muku Hasan ibn Shawahidi ya zo a cikin al-musadar na al-hakim an nasa abu da waninsa wanda yake in ka hada isnad da haka isnadi ne wanda yake la ya khalo tariqun min maqal walakin bi majmu'i turqihi yartaqi ila darajati al-hasan bi shawahidi to shi ne bayanin ba da dan saura kenan bai cika aikin ba Allah ya ji kansa allati la tajzu salatun illa biha wanda sallah ba ta cika sai da ita wa qarsaha 'ala an-nabi annahu qala al-yahudu maghdubun maghdubun 'alayhim wa nasara baluna fa amara subhanahu fi umm al-kitab to gashi ce fa amara subhanahu an nas'alahu an yahdiyana sai manzo Allah a cikin fatiha ya mana umarni cewa mu roƙe shi an yi hadiya na sirat al-mustaqim shaida mutabarki majalici sirat alladhina an'amta an'ama an'ama alaihim kaga wannan ma fata yake shiga ba an ina ne ma ba shiga fata shi haka usulubun sa yake ibn taymiya in ko ya dauko maka ayan qur'ani ko ya dauko maka hadisi ta faɗa ko kuma ya dauko maka magana baka ba ta faɗa irin magana ya faɗa magana wani lokaci ya ce maka daga wuri kaza ko wani lokaci ya kawai ya maka dan za ka inkari ka inkari da nasi da aka sani wannan usulubinsa ne kwarai da gaske kuma ku ɗauki wannan usulubin kuma duk yayin da ake magana kan abin da ake da sabani da ku akan shi to ka ɗauko irin nassin ka faɗa ka ce ka faɗa in ka ce ka ce Allah na sama misali kaya kaya ka yi Allah magana ne faɗa Allah magana ne faɗa sai ka kawo aya ka ce Allah ne faɗa a mutum man fi sama'i fi sama'i ya faɗa ba fi sama'i ba to ya faɗa ya faɗa shi ya faɗa don haka wanda za a jahilce sai a jahilce da Qur'ani an yi hadiya na siratal mustaqim siratal ladhi alladhi an'ama alaihim hanyar wanda yayi musu ni'ima wanda yayi musu ni'ima shine annabiyina wasiddiqina wa shuhada'i wa salihin ghayr al-maghdubi alaihim ba wanda aka musu wato aka fushi da su ba kal yahuda kamar yahuda wala dalin ko batatu kan nasara kamar nasara wa hadha siratal mustaqim wal tafarki majlici huwa dinul islam al-ma'ab shine wato addinin musulunci tsantsa duk wanda yace akwai tafarki majlici kuma bayan tabarkin addinin musulunci to wani fatacce ne shi ba addinin musulunci tsantsa addinin addinin khas ma na manzon Allah wannan shine tabarki majalici kawai a yanzu babu wani tabarki majalici kuma bayan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaga wannan zai zai saka fahimci wato bacin maganar da ake muke karan muke kallo na san wasu kusan taba kallo maganar Dr. Yusuf Ibn Abdullah Al-Qardawi ai kusan shi ko kusan Qardawi ai karbawar malami ne dan kasar masar yana da bare-bare da yawa sosai dan malami dan ikhwan ikhwan muslimu to kuma ya da wani malami ba laifi ba wai da ce muku jahili ne gurgun ba kuma ba bai da wani amfani ba kamar da suke nema kuma sun faɗa amma yana da bare-bare da yawa yana da bare-bare sosan gaske to shi daga cikin mugu aqidansa shi ma wanda ya dauko daga mu'tazila ya dauko ne daga irin su jahil al-mu'tazili mai al-bayan wa tabayyun din nan cewa shine idan da wani zai je wani kirista ko wani ba musulmi ba zai je kawai haka nan ya je ya rike kansa in ya rike kansa sai je ta tunani kan labarin addini kan labarin Allah sai tunaninsa da kokarinsa ya tike da shi zuwa ga wani addinin musulunci a wajen addini da ya fi gamsuwa da shi Allah zai bashi uzuri zai bashi umarni zai bashi wato uzuri to kai wannan wa kake da suna qardawi sai kace kai ma ka da wannan ra'ayi wannan mun ra'ayi ce shine annabi ibn Taymiyyah cewa hadha siratul mustaqim huwa dinul islam al mahab shi addinin musulunci tsantsa ke a keɓe wanda aka ba manzon Allah dan aka kuma ta yana yin magana ya ga magana akan addinul am dinul islam al am yana magana akan dinul islam al khas wa huwa ma fi kitabillahi shi da abin da ke cikin littafin Allah wa huwa sunnah wal jama'a kuma wannan addinin tabarki majalisi shine shine wato addinin da ke tsantsa shi ne abin da ke cikin littafin Allah sannan kuma wannan addini tsantsa kuma addini tabarki mai da shi kuma shine sunnan manzon Allah wa huwa wal jama'a kuma shine jama'an musulmai sahabbai fa inna sunna al mahdha saboda sunna tsantsar sunna shi addinin islam ita ce addinin musulunci al mahdha addinin musulunci tsantsa as sunna hiya al islam wal islam huwa sunna fa inna nabiyya qad ruya anhu saboda manzo Allah an rawaito daga wajensa min wujuhi muta'addida daga daga hanyoyi daban-daban rawaha ahlus sunani wal masanidi ma wanda suka rawaito sunan sun rawaito wannan hadisi hadisi da kuma ba suka yi musnad musnad kal imam ahmad kamar imam ahmad wa abi dawud abi dawud wa tirmidhi da imam tirmidhi wa ghayrihim da wannan su annahu qala ma zalla taftariqu hadhihi al umma ala 72 wa 70 firqa ibn tabi'a da gangan ya fada ya fada ce maka yazo da hanyoyi daban-daban saboda akwai manganu shi kansa akan mabda mabda al asalid al'umma na ta rabu zuwa ga zuwa ga wato kaso gida-gida 72 wato suka tariq wa hadhihi al'umma wala al'umma tawa za su rabu zuwa gida-gida 72 manya firqa kullu hatin na duka suna cikin ta illa wahida sai guda daya wa hiya jama'a sune wanda suke tsayuwa akan jama'a jama'a kaga kaga ashe a jama'a hiya islam wal islam huwa al jama'a wannan shi ibn tabiya ne ya faɗa kasu babu ne guda uku al islam al mahab as sirat al mustaqim al islam huwa kitabullah wa kitabullah huwa al islam wal islam huwa as sunnah was sunnah hiya al islam wal islam huwa al jama'a wal jama'a hiya al islam wannan abubuwa guda uku ya faɗa maka saboda duk wanda yace zai yi addini ba kitabu ba ba sunna ba ba ala manhajin sahaba ba to wannan abin da ya zo da shi ba a siratul mustaqim bane kawai ya jefar da shi wa fi riwaya a wata riwaya man man kana ala mithli ma ana alayhi bi yawma wa ashabi shine wanda suke kwatan kwatan abin da nake kai ni da sahabbaina kaga sai ya fasara maka mai jama'a din sah ashabu sahabbansa saboda haka waɗannan abubuwa guda uku da aka faɗa su ne jama'a sai mu tsaya wa hadhihi al-firqa mu tashi kaga wannan ita ce ita ce salafiyyar da ake magana to salafiyya asariya kenan wannan abu da yake faɗa duk mai da hankali ba duk yana da mafumi ba yana da mafumi al-ubudiyya al-ubudiyya da ramta shi ba su buɗe ko abu da yake in abu da yake ba su kafa musu adadi ya mu tashi nan ne ko? ka tabbatar? ibn taymiya yana yin magana akan cewa lalle wajibi ne wato tsantsanta mu Allah ta'ala soyayya sannan kuma tsantsanta mashi miƙa wuya gare shi shafi na arba'in tara sai ce fa jinsul ma'abba jinsun soyayya ta kuni lillahi wa rasulihi tana iya zamowa tana zamowa ne ga Allah ya manzansa hakikanin soyayya da ake na ibada wanda ake wanda wannan soyayya za ta za ta hukunta maka ka bi abin da wannan wanda kake so din yake yace kai kawai yi na yi barna bari da shi kake rayuwa na wannan wanda kake son wanda wannan ya zama ya zama soyayya ta ibada to tana kasancewa ne kawai ga Allah ga mutamazansa kuma tana iya kana iya cewa mahabbatan lahi wa rasulihi mahabba ce lillahi wa rasulihi kana iya faɗa haka ba tare da za ka iya kawo wawu tashriki anan yana maka ishara ne zuwa ga cewa akwai al-huququl mushtaraka akwai al-huququl khassa lillahi ta'ala al-huququl mushtaraka shine wanda zake kana iya raba annabi tare da Allah ta'ala tare da wawun kuma ba tare an ce kai shirka ba to sai ce al-mahabba takunu lillahi wa rasulihi ka ba'adi kaman da'a da'a ma kana iya cewa da'a ga Allah da manzansa ba da'a ga Allah sannan manzansa ba saboda da'a ita ma hakki ne mushtaraka me yasa ibn taymiya ya kawo saboda ayoyin qur'ani saboda kuma waɗannan in ka san ka fahimci wannan da kyau sosai ka raba ibada zuwa guda biyu ibada iri biyu akwai al'ibada bi wasifa ibada wanda ubangiji ya sanya in zaka bauta mishi zaka bauta zaka bauta masa da wannan ibadar to sai ta hanyar shamakin wani bawan Allah shine annabawan Allah a mutan Allah a ban kasa kamar in zaka so shi sai dai ka so shi ta hanyar bin manzon Allah kamar idan za ka mishi da'a sai dai ka yi mishi da'a ta hanyar manzon Allah kamar in za ka yi abin da yake so shari'a sai dai ka yi shari'a ta hanyar manzon Allah in za ka yi hukunci hukuncin da yake so sai dai ka yi hukunci hukuncin da manzon Allah zai hukunta maka kaga ashe al-uqul mushtaraka tatamathalu fi mahabbati Allah ta'ala wa ta'atihi wa shari'atihi wa hukmihi saboda waɗannan ibaran duka bai wasu ne هذه العبادات المشروعة إنما تكون بواسطة أمناء أمناء الله تعالى في أرضه وهم الأنبياء سنة النبوة أفهم تقول آه سيك توا آه تكون الله ولا رسوله فإن طاعة لله ولا رسوله سبدا داعا لكن كدواك إن الله عند من ننسى والإرضاء لله ولا رسوله كما يردر ga Allah ne ga manzansa al-irda nan iri biyu akwai al-irda domin daɗaɗa ma manzan Allah daɗaɗa ma Allah ta'ala ne wani shi al'irda lokacin da manzan ke raye yanzu za mu daje mu dan mu daɗaɗa mishi wannan dadawar za mu yi cewa na dada mu zalace na dada ma Allah saboda na yi ne saboda addini wannan kaga da'a da soyayya duka ya tiyo daga Allah ya ba. haka yanzu da baya nan yanzu da baya nan kana zaka iya yarda zaka iya irba'an li rasulihi bi ma'ana irba'an wato min an tariqi ittiba'i sunnati yadda da manzo Allah shine bin sunnarsa sadaka yarda ta kuni lillahi wa li rasulihi kamar yadda yace wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu Allah da manzo suka fi cancanta a yarda da su a yarda da su amma ba ce yarduhu ba aka ce an yarduhu saboda al-irda irda'ur rasul taqtadi irda Allah ta'ala wa tantahi ilayhi to da sai aka sai aka sai aka mishi ifradi wal itan lillahi wa li rasuli haka zalika bayarwa bayarwa na Allah ne da manzansa kana iya faɗa haka musamman sanin mazala ke rayi mazala zai baka in ya baka ya baka da gaske sai ka ce to Allah ta'ala ya bani annabi ya bani wannan saboda a lokacin annabi shine sababi Allah ta'ala shine al-musabbib kuma annabi ya bayar da gaske wa bara mata izra mata walakin la harama ai izra mai ai ya bayar ya jefa din anan ma al-ita din ai ya bayar amma yanzu da mazala baya nan baka da ma ka samu kuɗi kace Allah ya bani maza Allah ya bani wannan babu babu tunda ai baka ba wannan shi al-ita ba ar-rizq ba bayarwa ba wa nan ar-rizq wannan ba babu shi al-ita bi ma'anan bayarwa al-ifa wannan mazala yana bayarwa wala ana rabu ma atahum Allah wa rasuluhu inda sun yadda da abinda Allah da Allah ya ba su da kuma manzansa ya ba su wacce ka aka kawo da wawu saboda haka in ka ce wato abinda Allah ya bayar manzo Allah ya bayar kana nufin shari'arsa wannan ya halatta fa in kana magana fa bayarwa ce haka ta baiwa to wannan manzo manzo Allah baya nan ba za ka ce ba ba za ka faɗa haka ba amma san da yake nan in ya baka kana da baka ce ka ce ma atahum Allah wa rasuluhu ga wawu aure وانا انا جاز الحقوق المشتركة الحقوق المشتركة التي للانبياء فيها نصيب ونصيبهم ينتهي الى الى الله تعالى كونهم امناء الله تعالى في ارضه وانما يعبد الله بهذه الاشياء عن طريق الانبياء كواسطات فذاك وانا wannan shine wa amal ibada amma ibada an tsa wanda ba a bukatan wasila wa ma yana sifawa da abin da ke da alaka da ibada tsantsa min tawakkul tawakkali kamar tawakkali misali wal khawf da tsoro da tawakkali abin da kace kai tawakkali shine ka dogara abinda ka dogara ga Allah ka samu dangadan zuciya ga Allah abinda kake so in Allah ya kawo maka shi ko abinda zaka so Allah ya kare ka daga daga barin sa kaga aikin waye aiki kake son ubangiji ya maka kaga wannan ya zama ibada tsantsa to baka jira baka ce na dogara ga Allah sannan sai manzon Allah eh shi ma dogaro ga tawakkul na tawakkali ga Allah da manzon Allah baka da baka fitan wannan magana ba alai timadu ba a tawakkul na face wal khawf haka ba ka tsoro tsoron abin da zai je ya dawo na azaban Allah tsoron talauci tsoron kaza baka jira baka ce ina tsoron Allah da manzon sa saboda tsoro wannan wannan aiki wato ana yi ma Allah ta'ala ne shi daya sabanin wata kuma al-haququl al-mushraka da muka faɗa wa nahu zalika da abin da ya kama da wannan fala takunu illa lillahi ma ta zama sai ga Allah shi daya wahdahu shi daya kamar qala ta'ala kamar Allah ta'ala yace qul ya ahlul kitabi kace ya ku mazawa littafi ma wuta littafi ta'ala ku zo ila kalmata zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum wanda zamu mu da ku zamu yi ta a cikin ta Allah na abu da illa Allah ba za mu bauta ma wani ba sai Allah ta'ala wala nushrika bihi shay'an ba za mu tara wani tare da shi ba wani abu tare da shi ba ولا تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ساشن بيور كساشي ابي ابان بوتا كو بايان الله تعالى با فان تولوا اذا suka juya baya فقولوا ku ce ishhadu muku sheda da Allah muslimu cewa mu musulmai ne kaga anan anan tunda wato bauta ma Allah da tauhidi baki dai na Allah ta'ala ne kaga shikenan sai wato ba aka bar shi a matsayin hakki na Allah ta'ala shi daya وقال تعالى الله تعالى يتي ولو أنه رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله مبشع لكم وأبشكم مبشي أبشي ما بين الليل عند أو أو الله أبشي sai ke alama ba ni alamomin nawa duka suna da masu sa'adi kitabul jana'is أحكام الجنائز لا شيخ الألباني to sai Adam Muhammad zamu tashi muna babin ma ya haramu ala qaribil mayyiti abin da yake haramun ne ga makusantan mamaci su yi akata sai fara magana anniyaha kwakwazo da kwarmato wayyo wayyo wayyo haramun ne an mutu a yaka hadisi na hudu an ummi atiya qalat أم عطية تتشي أخذ علينا رسول الله مع البيعة ألا نروح مازال يا القولي لوكتين da yake bai'a tare da bai'an da ya mana cewa kar mu dinga kwakwazo lokacin da lokacin da aka mana mutuwa mu dinga ihu muna kwarmato amma wa fatmin namra'at babu wata mata da ta cika wanda wanda alkawari mafi cikansa ba wai ba wai da gurgun ba cika ba amma mafi cikansa inda wani abu ne sun saba abin da aka saba kai tsaye ba za ka ce wai nan gurbin wani abu shi kai tsaye ba wannan kuma sai ka ɗauka abin tarbiyya kai ma yayin da kake malami mai wa'azi duk abin da ka zo ka samu al'umman gurin sun saba da shi to a daidai a farko al'amari ba ka cewa za su bashi baki da ko da su maka alkawari sai a hankali amma wa fatimin nan mar'a ta'ani min al-mubayi'at tana magana wanda suka yi magana mubaya'a kan wani alkawari cewa ba za su yi wannan ihu iface ifatan ba illa kamsin ba wanda suka cika wannan alƙawari sai su biyar wannan su suka fi cikawa akwai ummu sulaim da ummu ala da ibnatu abi sabra ibratu ma'ab aw ibnatu abi sabra wa imra'atu ma'ab da kuma matar ma'ab wannan mata yi guda biyar su suka cika wannan alƙawari rawahu bukhari wa muslim wal lafdhu lahu wal bayhaqi wa ghayruhum to haka dai kaga mazala ya ta ya ta wa'azi akan cewa anniyaha wannan babu shi anniyaha babu shi عن انس بن مالك حديث لك انس بن مالك ان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب لما طعن لوكتين da shi Abu Lutul Majusiya lokacin aka soke shi aka soke shi shi wannan ya kashe shi aw awwalat alaihi Hafsa sai Hafsa ta yi ihu a kansa ta yi mishi al'awil fa qala tace ya Hafsa sai shi Umar da ce mata ya ke Hafsa ina babba zaki mun haka amma sami'ti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bikidi manzo sallallahu yana cewa ba almu'awwalu alaihi wa azab duk wanda ake mishi wannan kwafa za ake mishi ihun nan za a mishi azaba wa awwala alaihi suhaib suhaib dan uwansa ne mazala ya kulla in mutaka tsakanin shi da umar shi ma sai yayi min ihu yake cewa wa akha wa sahiba yace yo dan uwa da an kashe min dan uwa irin wannan dai kwakwazo da ake yi fa qala umar sai umar yace ya suhayb amma alimta anna al-mu'awwal alayhi wa azab baka san cewa duk wanda ake mishi irin wannan kwakwazon ba za ana mishi azaba wa fi riwaya wata riwaya inna al-mayta la yu'azzabu bi ba'di bukai ahlihi alayhi mamaci ana mishi azaba da sashin kukan da iyalansa ke masa wa fi ukhra a wani lafazi fi qabri a kabarinsa bima niha alai saboda kwakwazon da ake masa na niyaha ba wa kuka kawai ba nan albuka'u zai wanda a cikinsa akwai ƙarafi akwai ibace-ibace akwai ciziyar riga da waye da sauransu wannan shine abin da ake cewa za a yi mishi azaba wannan za a mishi azaba kai tsaye ko ko a yana tafsiri yana bukatar tafsiri ba kowanne ba ba kowanne ba ai dagutu ma ana mishi azaba amma ba kowanne dagutu ake azaba ba wanda aka mai da shi dagutu yana da isa an mai da shi dagutu amma za a mishi azaba ba za a mishi ba yanzu ba wasu na nan suna kiran manzo Allah ba cewa ya kula da su shi ke na sai a yi matsala za a mashi azaba ba saboda haka wanda a tarbiyyarsa lokacin da ya zo tarbiyya musamman da ya zo tarbiyya din kuma ya yi gargaɗin wannan abubuwa ko kuma ma bai yi ba amma da tarbiyyarsa an cewa ga irin tarbiyyarsa wani wata shekara da ce tana mashi kwakwazo to shi ce ta akanta shi ya riga ya riga ya iyayensa wannan shi ce ta akanta amma da ya ki tarbiyya ko zama a cikin al'adar su ma al'adar su ma san ana akwai wannan biki da ake yi ni kamar yan siyasa idan al'adar yan siyasa da aka mutu sai a zo ana musu wasu yan wani wato wani hawa kamar hawa sallah to in ka san ana yi dole kai bayani in mutum ya je ya mutu ana mushi wannan abubuwan da ake mushi to zai yi bayani wannan Allah ta'ala to galibi ta galibi irin wannan to su ne za mu mutane azaba a irin wannan Allah ya tsare akaza kullu bukhari wa muslim wa siyaqu lahu wal bayhaqi wa ahmad gashi ya baku nan ba min turuqi an umar mutawwalan mutafarin ya rawaito shi mai yawa kuma a takaicen sa وروى ابن حبان في صحيحه قصة حفصة فقط ابن حبان يروي حديث أما قصة حفصة كوي نشد إن الميت يعذب تعالى إما وأنت ما كنت من إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه للي ما مشي أنا مش عذابا سبودا سبودا عذاب سبودا وتوكوكا إيالانسا دريشي وفي رواية رواية الميت يعذب في قبر ما نيح عليه أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر والرواية الأخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن حسين نحو الرواية الأولى ثم تأشي نبقي Allah ya kyauta to haka zalika abin da shehunai ke yi yanzu idan ba duk wanda ya san shi shi shehu ne dan dariƙa ne misali yan dariƙu kuma shirka suke yi yayin da suka za su za su aka musu mutuwa ana yin wani akwati ana kaza ana kaza shi ke da kaga sai gangari inda gangari za ka je aka mushi wannan kaga shi je kai kanshi da gutunci da gangan na san kun ga wani hoto da ake cewa ana yi ma shehu ɗaya rubu sujada hoton nan an ce ba gaskiya ne ba dan kawai da ba ba ma san wannan abin da ya aikata kuma ba za mu zo kuma za mu mutu karya ba Allah sai ya kama ka kai mutum karya ko kafiri ba ce ka mutum karya ba saboda haka wannan hoton iya ne aka ce ka jama'a sai a tsaye take amma dai kada kayan da suke a wajen ma ai ba daidai ne ba saboda shi wajen tourism ba su ɗauka hoto a sama sun zagaye me kuke faɗa wurin ai shirka za su yi dole da ba kuma mu ƙara mu ce musu mu ƙara akan wannan kuma mu je mu kawo musu mu yi musu ƙarya kuma ko kuma ga wannan ba a cikin kuma aikin aikin ahlus sunna in dai wannan yayi wanda yake mabi sunna ne wannan aikin kaga bai kyauta ba kanshi ba sunna da ƙarya sai mun ja sai mun canza lamarin mu wallahi kaga ƙarya na fanya jama'a bai zama kuma ɗalibin ilimi fa ya ya bani da kowa yanzu wani ne ga ahlus sunna wai kuma ɗalibin ilimi ko da ƙarya ai ba daidai ne ba wannan abubuwan duk sai mun kula kwarai da gaske dole ya zama dole a cikin hadisin da ke cewa sahihai ne hadisin Abdullahi dan Mas'ud yana cewa inna rajulu wannan wannan da yakzibu wa la yazalu wa yataharra al-kadhiba ta yuktaba inda Allah kazzaba mutum kuma kawai kaza aikin ka kenan yi mutum ƙarya ko ya rufe zama kamar yan siyasa kawai wai ya rufe da juna kawai magana ce ya faɗa dama kuna adawa muna adawa da shi yana faɗa kawai muka tafi magana kawai muka yanga adawa mu ga abin da kabir hayaki kwanan nan yake ta fama da da wasu abokan mu na nan ba yan kaduna da ba ta tsakanin su da akwai rigima ba shi ma wani lokaci ya ya tsara musu to yana zuwa yin magana wani tuba suka ce wai shi kenan yayi shirka sai ya tuba wai ya fito tuba kawai bayan sun gama magurin tun kwanaki wani ya daga ce abin da ba suna bane wallahi ba za ka zama ma'alin sana mutum da kyakkyawar zuciya ba amma kaushin ɗabi'a nan da mummunan ɗabi'a da mummunan kaushin ɗabi'a haka kaga tana hulɗa da wanda yake ɗalibin ilimi wanda jahili ba zai yi abin da zai yi ba ban san me ya yi hijabun wannan wannan wannan kushewar ɗabi'a ba ihya wasu na kuma zulbi da ala shekhu imam bin fode akmaluhum imanan ahsanuhum akhlaqan jama'a Allah mafi kamalan imanin ku su ne wanda suke kyawun ɗabi'a wa khaliqi nasu bi khuluqin hasan ba yanda za a yi a ce mu samu riba a da wannan tamu wallahi ba mu da ɗabi'a kirki ba za kuma ka zama mai adalci mai ɗabi'a kirki ba sai ka zama wanda ba ka so shi ka fara ma adalci tukuna wanda kake so dawo ba dole ka mishi adalci ba wanda ba ka so wani abu ya haɗa ku ka mishi adalci ko da rigima ce ta haɗa ku ta addini ka mishi adalci كلام تاشي ومن ذلك المبالغة في مسح الأذنين daga cikin abin da yake na bid'o'i kuma mutum yayi ta mubalaga yana buta ruwa da iri wajen shafin kunni kawai ya dinga ɗiba ruwa yana kaiwa kunnin sa ta mutsabar buta ruwa da iri wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruhiya da annal mas'a mabni wa ala taqdim saboda shafan nan an gina shi ne akan sauƙaƙawa saboda kaje kaje kaje ka shika sa ruwa a dodon kunnin ka وفي عمرة المريد الق... المريد الصادق أتي عمرة المريد الصادق لا الزروق إيك وقد نص ابن حبيب على كراهة المبالغة في مسح الأذنين ابن حبيب القسيم مالكية يا نفس تاتي ومكروه لم تيوت غير إيري وجن شاف الكلي wa fi mutul murid sadiq ayban kuma ya zo a cikin wannan littafi har ila yau wa ba'dun nasi wasu sashen wasu daga cikin mutane ya duluku fihi ma yakan cuccuda kullunsa hatta ya kare dam ya kabdu minhu ma har sai wani ya kirga ga wata jini ya zo daga cikin kudin sa tsabar fitina tsabar fitina wa amma ghaslur rijlaini amma wanke kun wanke a wanke wato kafafuwa guda biyu taqalla an yasla mutadayyinun min alwaswasati fihi ma wanke kafafuwa guda biyu da wuya ka samu wani mai addini ya zama ya kubuta daga wato ya kubuta daga daga wasu wasi a cikin su in ka buta wasu wasun ka ya mata ta'allaqu bihi bihi man al awsakh saboda abin da ake samu a kai na wato datti musamman wanda suke rayuwa dai a wajen kasashen larabawa na farko ne wato kasar su kasa ce wata ke mai marmara mai shiga mai shiga fata tana jawo a faso to yayin da kake wankewa kaga akwai datti zai ta wuce zai ta fita zai ta fita kai baka kan mata ko ba sai da kuma sai ka dan gani kamar ma tunda akwai dan karmasa a kafan naka kamar akwai dan abu da yasa baka wanke ba saboda ka da wuya ka a nan yana faɗan galibi wanda suke rayuwa a wajen su ne amma mu yanzu haka dan ka kama mu gudu sini sini ce in ba Allah ya jarce ka ba za ka za ka ba wani wasu da muke samu haka ya mata alaƙa bihi mamil awsaqi saboda abin da yake wato damfaruwa da kafan ka da datti wa fi ma da abin da ke cikin su ta kame shi na wato kalmasa kalmasa da ake samu na faso wa shuquqi da tsagewa wala siyama ma al wa'id warid fi zalika musamman kuma idan mutum ya halarta cewa akwai wa'idi cewa wal aqabil nari wannan hadisin da yazo cewa azaba ya tabbata da halaka ga wanda yake barin diddigin sa bai wanke ba da haka wani isra wannan hadisin sai ta wankewa ta wankewa ta wankewa kaga wannan ne da musu wasu wasi da amma dai alhaq wasa wace shi da tsakiya kai ka iya iyawanka gamewa al-isti'ab al-isti'ab yana wajen ubangiji inta haka na buhu magana sa ya kare wa binti hayi da magana sa kuma inta ha bayanu ma hadathahu an-nas fi babil wudu'i kuma magana mu ta lokaci abinda mutane suka kirkiro a babin alula ila bid'a shaytaniya na bid'a shaytan ala sabili tanbihi al-uqala'i a sabili na farkar da masu hankali wato ba shi kenan ba mun baka mun baka shiga shikan ne kai ka je ka je rasa na wajen ka la ala sabili ihsani amma ba wai dan gewayewa ba اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد بجاهه عندك maka ce dai wannan jahadin dai shau usman da ake kuskure Allah ya kansa ba a cewa bi jahin nabi ashifa malamin barka zuwa barka zuwa ashifa bi ta'rifi huquqi al-mustafa na الشيخ القاضي إياب اليحسبي za mu shiga tafi yau القسم الأول قسم نفركو في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى قولا وفعلا هكذا كنت كوكما في تعظيم العلي الأعلى قدر النبي أي إن كتير لقدر كو قدر دياي إن كتير في تعظيم العلي الأعلى قدر النبي هذا مفعول به إن كتير كما لقدر النبي المصطفى والنشي ما يأي عند أبنجي ما أوكتيه al'aliyu maɗaukaki al'ala mai ƙololon ɗaukaka ya girmama daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al-mustafa zaɓaɓɓansa kaulan a magance wa fi'ilan da kuma aikace a aikace ubangiji ya girmama shi al-qism al-awwal fi ta'zim al-ali al-a'la li qadari nabi al-mustafa qawlan wa fi'lan muqaddimatu al-qism al-awwal kowane yana kowane ismi yakan yi muqaddima to bari mu kanta ko muqaddimar ne قال الفقيه القاضي ناكو يا فدا قال الفقيه القاضي الامام ابو الفضل وفقه الله تعالى الا ذات da shi shine dai la khafa ala man marasa shay'an min ilmi ba abu ne koyayye ga wanda yake da mubarasa yake da gogayya da wani abu na ilimin addini ba aw khussa ko aka keɓance shi bi adna lamatin da mafi karancin du wato mafi karancin wani duba min alfahmi na fahimta da ubangiji ya kimsa masa bi ta'zimin lahi qadara nabiyina qadar yace bi ta'zimi lahi qadara bi sai qadari ba ko wanda aka keɓance shi da wani wato ko da wani wani wato kaɗan ne lamhatin min alfahmi wani kaɗan daga cikin fahimta da ubangiji ya kimsa masa ba abu ne mai wahala ya fahimci yadda ubangiji ya girma kadarin annabin ba wa khususihi iyahu da kuma yanayin a keɓatattun darajoji da yake da shi a wajen Allah ta'ala yanda ubangiji ya kebanto shi da wasu kebance kebance da dama bi fada'ila wa khususihi iyyahu bi fada'ila da kuma yanda yake bance shi bi fada'il da falaloli wa mahasin da kuma wato abubuwa masu kyawu wa manaqiba da kuma manqabobi manqabobi darajoji darajoji la tanbuta tanbabi uli zimamin wanda ba za ta iya ba za ka iya wato dabai bai ta da wani da wani madauri daya ba wa tanwihi da yanda ubangiji ya ya wata shi min azim qadari na daga girman darajar annabi Muhammadu bima takillu anhu al-alfat wal aqlam ta yanda wato har har suna da kuma alƙalma za su gaza wajen su su faɗa wannan abin da ubangijin ya ya faɗa na darajojinsa an min hada cikin darajojin nan ma saraha bihi ta'ala fi kitabi da wace akwai abin da kai tsaye karara manzo Allah Allah ta'ala ya karanta shi a cikin littafinsa wannan ba bihi ala dalilin nisabihi ya kuma faɗakar a cikin littafin nasa akan girman wato kasan da ubangiji ya kaso ya kasanta ya bashi wa asna bihi alaihi wanda da kuma abin da Allah ta'ala ya wato zuzuta shi ya yabe shi min akhlaqihi ta daga ɗabi'unsa da ubangiji ya bashi na kana ala khuluqin azim wa adabi da ladab ba kaga yace al khuluq wal adab mai bambancin akwai da magana da malamai dai kan bambancin wannan da yawa gaskiya amma dai magana da in ka san kace ya gazi da kai kuma ni ya fi kwanta min shine al-khuluq shine yayin da kake ba awaitan walinka al'ada kuma shine abin da kalabin da shi kai inda gaskiyanka da amananka da kuma jayannan mutuncinka da ba za ka yi wani abin da jama'a su kan cewa kalle shi ba kaman ba dan kaza ba kaman ba dan birni ba kaman ba musulmi ba kaman ba namiji ba kaman ba mace ba irin wannan to wannan shi al'adab shi na dubba ne ke cikin ka kai al-khuluq kuma ai ma tu khaliqu bihi ghayraka kamar da yazo a cikin hadisi wa khaliqin nasa muqalaqatu ghayrika to duka ubangiji ya yabe shi akan wannan dabi'u din wa habba al-ibada ala iltizamihi wa taqalludi ijabihi kuma fa kana jalla jalaluhu wa alladhi tafaddala wa aula ubangiji shine ya bada falala kuma yayi kyauta aula shi aba tafaddala wa aba yayi shi ubangiji shine ya kyautayi wa aula kuma ya bayar kuma tsahara ya bashi wani falalun kenan kuma tsahara sanan tsarkake shi tsarki na dabi'a na wato dabi'ansa wazaka kuma ya tsarkake mishi zuciyarsa kuma madaha bi zalika wa asna sannan kuma da wannan abun dabi'un da ya bashi baiwa sai ya yabe shi thumma ataba alaihi aljaza al-awfa sannan kuma ya bashi tukuci tukuci ne mafi cikan tukuci walahu al-fadlu bad'an wa awda da haka falalan na ta farko da karshe yana kuma ma Allah ta'ala ne walhamdu godiyan ula wa ukra daga farko da karshe yana kuma ma Allah ta'ala ne wa min hada daga ciki ma abrahu lil ayani min khalqihi a daga cikin fawalin da ubangiji ya ba maza Allah akwai abin da aka bayyana da shi a gani na ido min khalqi ala atami wujuhil kamal yanda ubangiji ya halice shi a mafi kamalan halitta kamar da muke karanta a cikin ashamail din nan ala wujuhil kamali wal jalali mafi kamalan halitta mafi afwan wa min ha ma abardahu lil ayad min khalqihi nawa halitta da ya masa abinda ubangiji ya bayyana ya bayyana da shi na girman manzon Allah da tsarkinsa na halittarsa da ya ala a tammi wujuhil kamali akan mafi kamalan fuskokin kamala akan mafi cikan fuskokin kamala na halitta wanda da kuma girma wata taksisi da kuma da aka keɓanci manzon Allah bil mahasin jamila da wato kyawawan ɗabi'u masu kyau wala akhlaqil hamida da kuma ɗabi'u wanda shayabo wanda in ka ga zaka yabe shi saboda su wal mazahib al karima da kuma wato mazhaba wata mai karamci duk inda ka gama duk inda gama Allah ya karkata ma za ga karkatawa da zai karkata ma karkatawa ce mai karamci mai kyau kuma za ka yi mishi akan ta wal fadail al'adida da kuma falololi wanda masu yawa wata iri da inda ubangiji ya karfafe shi bil mu'jizat da mu'jizozi al bahira wanda suke masu haske masu dauka ido masu daukan ido wal barahin da kuma wato hujjoji al wadiha mabayyana wal karama da karamomi al bayyana bayyananu alati shahadaha min asara wanda duk yayi zamani da matsala ya ga wannan kurukuru wara'aha kuma ya shahada ya halarce ta wara'aha kuma ya ga wannan bujozi din man adraka wanda duk ya riske shi duk wanda ya riske maza Allah to ya ya ga wannan karamoyi da Allah ta'ala ya ba maza Allah wa alimaha kuma ya santa ilma yaqini ilmi na yaqini man ja'a man ja'a ba'dahu wanda ya ba mu da muka do baya duk wanda ya ba bayan maza Allah duk da bai ga wannan karamoyin da ya ga aka gani kurukuru ba to amma shi ma ya sani ilmin yaqini kuma ilmi na tabbas inda ya samu da isnadi ingantacce an gaya mushi ko a qur'ani ko a sunna hatanta ha ilmu haqiqati zalika ilaina har ilmin haqiqanin wannan abin da muka gani na karama manzon Allah da kuma mu'jizan sa ya tike zuwa gare mu ba wa fadat anwaruhu alaina kuma wato hasatan manzon Allah ya kwararo zuwa gare mu na addinin musulunci da aka koyar mu da sauransu sallallahu alaihi wa sallama kathiran Allah ta'ala ya misalati kuma ya amintar da shi aminci mai yawa sai mu tashi haddathana din na ya tafi daidai da nawa ya wato wasan akwai dan bambanci a wasu wurare to sai shama'il muhammadiyya الشمائل المحمدية لا أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي قال أبو عيسى نلفه سمعت أبا جعفر محمد ابن الحسين قال سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا abu isa shine abu isa muhammad ibn isa tirmidhi ita sami'tu aba ja'far naji abu ja'far muhammad ibn husayn naji shine muhammad ibn husayn sahibul raqaiq ya daga cikin wanda suke ma'abuta ma'abuta zuhudi da san duniya da gudun duniya قال سمعت الأصمعي ناجى الأصمعي الأصمعي شنو عبد الملك ابن قريب الأصمعي بابا ما لم نعرف يقول yana cewa fi tafsirin sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda wato yana bada fassarar sifar manzo da aka zo a cikin da yazo a cikin hadisi yace al-mumaghid al-mumaghid al-zahib al wanda ya wuce gonar iri wajen tsawo al-zahib al-ula al-zahib shine al-mufrid al-zahib al-ula shine al-mufrid قال فتن وسمعت اعرابيا يقول في كلامي لا تبدين wani bakauye balalaban kauye yana cewa wanda larabcinsa ba ta gare da komi ba yana cewa tamar raba fi na shabatihi ya aimar da hamar da shirin wato ya ja ya ja ya kale kimautinsa kwari da bakansa aimar da ha wato ya ja ta madda ha madda shadidan wato kalewa mai tsawo to shi ne wato tamaggaba tamaggaba ai madda ha madda shadidan to in aka ce shi kuma tamaggaba rajulu ai idza afrada qulan idan wato girman nasa yayi yayi tsawo wal mutaraddidu al mutaraddidu shine ad-dakhilu ba'dahu fi ba'd al-qisar shine wanda gabobinsa wasu suka shiga cikin wasu idan sai rage wasu shiga cikin wasu sau tsabajan wato rashin tsawo eh to wannan shine wato al mutaraddidu da aka faɗa ladil qasil mutaraddid al qabab wa amma al qabab al qabab fa shadid al ju'ula shine wanda yake da cibir cibirin kai kuda kuda shine alqababu war rajilu arrajil wanda yake da wato gashi saukacce wanda ya sauka allazi fi sha'rihi hujula ay tatannun qalilun wanda a cikin gashi akwai yar gazar gazar akwai yar karfi amma kadan na mun ga muku amma gashi matsala rajulan ne wanda in zaka iya tajewa ko tajewa zai saka kasa amma bai je bai zama asabi ba bai zama irin annabi isa yadda da ka sa wani abu zai ko kuke shi kokari kafin zama kiɗan ya warware ba ba irin gashi suke ki ba bai kuma yi kuda kuda ba amma tsakanin wannan amma kuma ya fi kusa da sari filip wanda shi ma gashi wani lokaci yakan sa wasu abubuwa saboda ya rike kan an fahimta ya shiga amma ta fuskar idan da za ka sa wani abu to yanayin karfin gashi zai iya rike abu in ka inda za ka kiɗe zai kitso to wannan shi ne abin da ake magana yanayin dama kusan gashin yanayin gashin duk kusan gashin yan wannan shi kusan yin gashin suke nan galibi mata su su gane ma mata ai wajen kitso suna mabbace ba kan wannan gashin nan da ake kitsewa wannan kuma da dan karfi in aka yi ma sai akin ta haka da da hannu irin gashin mu irin wannan aka aka kitse shi mace ta kitso ai tana shan wahala wa amma wa amma al-mutahham al-mutahham shine talbadin kathirul laham shine mai jiki mai jiki albajin alkatin laham wanda yake da wato tsoka a jiki wani ɗaya daga cikin fasara kenan kamun ana fasara ku fasara wurin guda uku al-mufaham shine da ablaham a larabci to wasu daga cikin ce tunda kalma ce ba su biddi aka ɗaya kalma ablaham fa kalma annahi kamar kamar kamar al-israr ne al-israr kan zama ma'anar asabtawa ya kan zama da ma'anar kuma bayyanawa to al-mufaham ya kan zo da ma'anar ablaham ya kan zo kuma da ma'anar annahi to duka an fasara hadisin wasu kuma suka ce abin da ake magana shine alladhin tafaka audajuhu wa wajhuhu wanda wato fuskar sa yana ya cika wasu kace a asamiru to magana duka ya tabbata cewa shi ba mai jiki ne tantan ba sannan kuma shi kuma su suka tabbata nan mata ya ci karfin nan bai da tsokayen da wanda ba za su yi can gari ba shi da al-muqahhar sai al-mul- al-mukaltam al-mukaltam shine wato ah, al-mudawwar wajh wanda fuskar sa yake wato a zagaye shi haka shi al-asma'i ya fasara al-mukaltam shine al-mudawwar wajh wanda fuskar sa yake a zagaye zagayen da wato zai zama ya zama ramfi sosan gaske maza Allah amma kuma gani ya ce wa kana fi wajhi tadbiru a dai cikin fuskar sa akwai dan akwai dan dan- dan zagayen amma ba duka ba ba kowace ba ba wai ya ya wuce ba da iri ba wato a cikin fuskar sa in ka zana masnulan ce masnulan shine a wanda a cikin fuskar sa yana da hancinsa na da tsawo sannan kuma wato ba bakin sa ya zama dan tsubne ba to amma kuma ta- bai kuma zama ya tsawo mai yawa yadda za ba za a rasa tadbir din ba ya yi dan zagaye din amma kuma cikin fuskar kuma akwai tsawo kuma da wannan shine abin da shi shi wato malamai suke faɗa duk da al-mukallam wasu malamai sun ce shi al-muwajjan wanda ke da tayar muni amma su ana sun ce al-mudawwar wajh to duka dai fasara ce da malamai suka yi wal mushrab al mushrab alladhi fi bayadi humra wanda a cikin haskensa akwai jajaja wato mazala fari ne tas shi balarabawa suka ce wani wani ahmar ne su sun isa sun ce fari tas to su zai ba ba na cewa abyadu sai su ce ahmar haka sai fada to daga shi a cikin larabawa ma shi magana shi fai ta sani amma kuma a cikin hasken nasa akwai ya dan garwaya da jaja jaja yanda zai su wa larabawa suke ba yayi ne kaman fa- farin kankara bayan turawa suke wal adaj shadidu sawad al aini idan sa baki din baki ne wul haka idan sa yake wato ba shudi ba ba shuɗi ba ba kuma wanda yake kamar wani wani brown brown brown zamu kira shi ba brown ba me ɗayan wani zamu gaishe wasu idan su haka wani wani kala kala haka brown din kenan to akwai wanda zamu gaishe shi shi jan ido blue ido ne da shi blue ne baki da wani kuma zamu gaishe kuma gashi dai wani kala ne haka kamar dai kamar ba da mutane da muka saba mu wal ahdab al ahdab shine wato ah, mai gira a tawil ashfari wanda yake da gashin gidansa yake da tsawo walkatat alkatat shine mujtami'ul katifaini shine magama ta kafadu wa huwa alkahir wannan wato hakarkarin da yake tsakanin kafadinka wanda yake aje naman mai tsokan naman zai to shine wato ake kiran shi wato al wannan shi alkahir shi wannan hakarkarin to mazala kuma shi yana da alkatit jalilul mashashi wal katit shi in aka je wajen kafadansa da wajen magaban gabobinsa baki daya zaka same su sa da kauri ne sa da kauri ba ba ba ba ba- ba rabo ne ba duk inda kaga alamar cewa an ga kwanji ya miƙo an ga wato kirji ya bulluko alama ne cewa mutumin wato barde ne kenan to ba za a irin wannan mutumin da shi ba wanda ba wanda zaka same shi ne shi a tsamura ba wal masruba al masruba huwa sha'ru daqiq shine wato gashi kanana alladhi ka annahu qabi alladhi ka annahu qabilu la gashi kaman sanda haka ya dan ya dan yi alif haka ya yi tsawo min sadri tun daga tun daga gashi tun daga wato eh, kirji ila surra har zuwa wato eh, eh, cibiya bazala yana da shi amma ba guzbu zumbu guzbu bane kuma kamar da kuka gani a sharu daqiq ne yan kaɗan ne haka za a gani haka sun sa wajen yayi kyau والشفل الشفل فصل ne da malamai suka yi da dan dama amma asalin al-gharibul asabi' min al-kaffayn wal qadamayn shine mai karfin wato al-asabi' yatsu min al-kaffayn yatsun tafukan hannu da kuma yatsun kafafuwa ana karfi wasu daga cikin malamai sun fasara shi inda fasan da na muku a baya da aka ce cewa yana da karfi wato ta fuskan ba tare da an da an taba shi ya gwalbe ya gwalbe ba amma dai a taushin hadisin Anas ya nuna mana cewa yana taushin kafa taushin tafin hannu amma ba kuma wai taushin hannun yanda da an taba shi golje ba shi da wasu malamai suka ce anan abin da suke ake kira da ashafinu shine wato yana wato yana da yana da tsoka sosai duk inda yake dan tsoka tafin hannun sosai za ga an ba ba da haka zai golje ba za a ga tsakanin ka tsakanin shi da goljewa akwai dan karfi ko kuma da ba ashafinu abin da ake magana shine wato yana da karfi din yanda baya goljewa da wuri والتقلع شيء التدفع بقوة شيء التكفؤ أن يمشي بقوة يتبتن كنا ولن تفيا ده سوي سوي كي ولا كي تفيا ولا السعي بكي باي بسكي المشي با تفيا وتو سريري سريري كمان ماتا ba fa an ce maka wai kai dole sai kai wannan ba in kai ba haka Allah ya kafi shi kenan amma dai maza da shi kai da ke in kuma kace za ka yi irin wannan ka canza ɗabi'anka da al'adanka ka koma kana yin sauri sauri irin na manzo Allah saboda ka koyi da shi ka da ladan sunna eh na da ladan sunna wannan sunna ce a adiya amma dai kuma in kai kuma ubangiji ba zai ba zai baka ladan sunna ba wasababu tudu alhuduru naqulu in hadarna fi sabubin wato mun mun gangaro daga tudu wa sababin daga tudu sabu da sabab duk shine tudu al-inhidar kuma shine gangarowa وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب shine wato inda suke nan ne asalin saman magama na jiki ko kuma saman kafadinka almanakib inda inda nan ne ake ganin kwaji to shine wato magana ya da manyan magama gaba ce da shi wal ishra wato zamantakewa as-suhba shine zamantakewa wal ashiru as-sahiba shine abokin zama والبديهة المفاجأة بديهة شيء أبن الذي أبكي المفاجأة يقال بدأته بأمر أي فجأته ناوته ناكو تكو مسا مغانا نندنا da lamarin na kai kawo lamarin nan da nan haka ba tare da a ce ba tare da ya sani ba to sadi ba sai mu shiga hadisin kuma Abu Hala ibnu Abi Hala to a duba gani ai duk ya bayyana ko yawa insha Allah duk ya bayyana insha Allah hadisai kenan kun ga wannan ai kun ga ashe ashe wajen saboda wannan ai ma kata garibul hadis kuwa wannan aje wadannan wadannan kalmomi ai irin su irin suna da yawa ai masha Allah rawatul uqala wanda kun gada manta akwai abin da na so in duba mana shi a shi ban duba ba to wallahu musta'an ta fuje kawai wannan wannan wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud inna rajula la yansal ilma alladhi kana ya'maluhu nace kana ya'lamuhu nace ku gyara zai iya ɗaukar ya'maluhu ne amma dai na so in sake duba asalin magana Abdullahi dan Mas'ud jimi yace makaranta daga wajen ta حدثنا محمد بن عمر بن يوسف ان الله تعالى سامع الدام انا دوبته قال حدثنا سلم بن جناده قال حدثنا حفص بن غياث عن المسعودي عن الحسن بن سعد عن رجل عن عبد الله بن مسعود قال ان الرجل لا يصل علم دم ادم يكن منتا علمي الذي كان يعمل وند دا كان yana aikatawa bil khati'a ya amalu a saboda zunubi da yake da yake aikatawa sai ubangiji ya matar da shi wannan ilimin da ta kuma yana aikatawa da ta yana sallah amma da ya fara zanibi sai ubangiji ya matar da shi sallan dare za ta yi rakashin qur'ani da ya fara zanibi ubangiji sai ya matar da shi yin karatu na wannan zai zama in ya zama ya amalu hudun in zama kuma ya alamu da ya sani ya sani amma ya bari to wannan kuma shine abin da na faɗa a wancan wancan lokaci قال أبو حاتم وفي الوقلاء ابن حبان قال أبو حاتم رضي الله عنه يجب على العاقل yajibu galibi yaka ce yajibu ko yambagi yana da la yajibu yana magana yambagi ya kamata ga mai hankali Allah ya tsara da ilimi kada ya nemi wani ilimi illa abdalahu sai dai abin da mafificin ilimin in za ka fara neman ilimi sai da ilimin ka sa da yawa ka fara neman ashraful ulumi ba ka je kanka take kawai daga kawai a shu'ara ba shu'ara me za ka yi in ba in ba ta kadaranci ba da shi dancin baki ya zama mu zama bazi'ul lisani za ga wani kawai ya tsaya nan daga shiriya ya je ya yi albuda ya yi shiriniya ya yi mutiriya ya yi daliya ya yi kaza ya yi su ashariya da waye waye ya rike kuma da shuwara kuma an gama wasu wani malami ne shi ma aka zo a malam wani ne wani malam ba kan da koyi ba amma kan da koyi ba shi wannan kaje kanta ilimin da yake hidima ga asalin addini ashraful ulumi kitabu da sunna shi ne ashraful ulumi لأن الازدياد من العلم saboda wato ƙarin neman fadin ilimi da dala ilimi mun wurin dana ko wani ilimin zan fi ka sauri kuma akwai abin da wani lokaci wancan da muka faɗa a baya duk babu shi ana sai an ganshi ko oke da shi mana akwai shi to shi kenan akwai لأن ال... لأن للزيادة من العلم آخر عند العاقل من الذكر بالعلم saboda mutum ya je ya ƙara neman ilimi kullum ya ƙara nema kullum ya ƙara nema yana cewa Allah ya ƙare shi da ilimi a wajen mai hankali ya fi zama abin fifitawa min zikiri bil ilmi akan ya dinga yin muzakara da ilimin ya ta yi muzakara da ilimin wannan karamin ilimi da sani ba da je ƙara ita ƙaro ilimi din wannan su a lokacin suna Allah ya jarfi su san tara hadisai da yawa saboda haka wannan duk amma wani lokacin bai amfani mutum ya je ta duba ilimin da bashi ba zai gane ba wal ilmu zainun fir rakha'i ilimi ado ne a lokacin yalwa wa manjatin fi shidda kuma wato matsayarci ne matsayarci ne a lokacin tsanani ilimin ka zai tsayatar da kai wa man ta'allama duk wanda ya koyi ilimi izdada to zai ƙara zai ƙara zai ƙara wato hankali zai ƙara samun ilimi kuma kamar anna man haluma kamar yanda duk wanda ya zama yayi hakuri sadar zai sami zai samu shugabanci mai haƙuri shi ke shugabanci haka zalika kuma duk wani mai ilimi duk wanda yake koyo afon la'anna man ta wa man ta'allama duk wanda yake koyon ilimi izdada ilma zai ƙara zai zama ya samu ƙarin ilimi koyaushe kamar anna man haluma kamar da duk wanda ya zama yana da haƙuri sahajata zai zama yana da shugabanci wa fadlul ilmi fi ghairi khairin mahalaka amma kuma mutum ya yana neman ilimi wanda yake ƙari ne ba shine sharifin ilimi ba ba a kan abin da yake wato ba alkhairi ba mahalaka wani mahalaka ce kada je yana kallon yana neman abin da yake ba ta wani amfani shi ba kamar anna kasat adabi kamar yadda yawan karanta littattafai na ladubba fi ghairu ridwanillahi ba dan wato ba dan ka je ka ba a kan hanyar da zaka yi da ubangiji ba mubiqa halaka da kai ita ma ta yi kuma bai magana ta nan yawwa magana ya fito yawan ka je kana ta neman wani wani ilimin da ba zai kara maka alkhairi ba halakar da kai kawai zai wannan kamar yana ishara zuwa ga wannan wannan ilimin da aka kaurace ma irin su ilimin zaurance na su na su falsafa a wasu ilimi wanda ke zagallu ilimi ne kamar a dinga magana kan ilimi na yau ba ka ce zagallu ilimi ba amma dai ba wani alheri ne tantan da shi ba za ka suna yin magana akan kyau wai me kyau me ba kyau ba me kaza za su yi magana kan ma meye ilimin shi kansa ilimin kaza ne ko ba kaza ne ba za su yi magana akan wasu abubuwa dai haka wani lokaci ma su da wani amfani can wanda idan an tsaya dai an san ba da lokaci an ta sami nishadi an tattauna babu ne a wata yamai da shi shi ne hadisin sa'a ta koye shi wanda kaga zai zama mahalaka sa ce kawai don zai halakar da shi ya hana shi aikin da'a haka mai ka ilimuka da suke shiga da kwakwalwarsu kawai su dinga zo su ba da labarin ubangiji sai ka ce sun taɓa ganin shi kaga wani ilimi ne na mahalaka fadul ilimi ne maimakon tsaya kan wahayi su shiga cikin su bayanai kuma kamar yadda kuma kasatul adabi yawan karanta adabiyat na mutane abinda kowa duk abin da aka rubuta ko sau tsawar hadama ilimi kace kaje ka duba abinda ba zai yi da kai ubangiji ba ta ma wannan mahalaka ce wal aqil la ta'abi fununi illa bima huwa adda alayhi alayhi an-naf'u fi ad-darain ma'an ni hankali baya yin wani gaggawa a wajen fannonin ilimi face don ya samar da abin da zai fi zama amfani gare shi a cikin gidaje guda biyu lahirarsa lahirarsa saboda haka wannan shine hakikani duk ilimin da za ka na ɓata lokacin da ilimin ka suna da yawa ka je ka nemi ilimin da ko dai ilimin lahira ne ko ilimin duniya ne ko ilimin duniya ne da lahira ne ɗayan ukun nan dai kawai amma ba ka je kana neman ilimi wanda yake kawai ba shi da na amfani ba wa idan rizqa minhu al idan kuma ubangiji ya azurta shi da wani rabo na ilimi aka ba shi rabon shi na ilimi la ya bakalu bil ifada kar ya yi rowa wajen fa'idatar da waninsa shi kadai ne abin da ake nema kuma in ka nema kuma ba a san kuma kai rowar sa lianna awwala barakatu bil ilmi al ifada saboda farkon albarkar ilimi da ake samu shine ka fa'idatar da wani kai ma amma ra'aytu qat ahadan qat bakhila bil ilmi ban taba ganin wani ya taba yayi rowan ilimi ba illa lam yantafa bi ilmi fa ce sai lam yantafa bi ilmi fa ce sai ka samu shi bai amfana ilimin nasa ba bai amfana ilimin ba mutakar kace kai ruwa za ka yi ba za ka bayar da ba za a amfana ilimin ka ba waka ba anna ula yuntafa bil ma'i sakin tahta al ardi ma lam yanba kamar yanda ruwa wanda yake a kume karkashin kasa ya ki bubbugowa ba amfana da shi wala bil dhahab al ahmar haka ba amfana da wato zinari ja malam ya saka min ma'adanihi mutukar ba a fito da shi daga ma'adaninsa ba wala bil lu'lu'i istamil haka lu'lu'i mai daraja malam ya kharaj min bahrihi mutukar wato ba a fito da shi daga tekunsa ba kazalika la yantafa'u bil ilmi ba a amfana da ilimi haka shi ba ma dama makanna mutukar ya alma a asirce an koye shi la yin sharu ba a watsa shi wala ya fada ko ba a ba a wato fa'idantuwa daga shi daga gare shi sai mu zashi haddasa na Muhammad bin Ahmad saboda haka shi ilimi dole a dinga dan bayarwa wani lokaci wani lokaci ko kawai wanda zaka bayar da shi kai muzakara ko da kai sai kanka ko da kai sai amsa kuwanka kana yi amsa kuwanka na amsawa in kuma kana kiwon dabbobi ka dinga gaya mata na san ba ki hadisi na gaya miki amma ko kuma ka ranka tara yara kai ta faɗa suna ji haka suna ganin kamar kai wasa kake da su kai kuma ba wasa kake ba kana yi ranka rike ilimin ka in ba haka ba ilimi ba shi ba shi dole dai a yi a samu ifada din saboda haka malamai suka ce idan da zaka zo ka samu ka zo ka zauna a waje in ka zo ka zauna a waje baka baka baka wannan kana karantarwa kana alawa mutane ba sa ganewa kullum kana ba su kana ba su kaga ba sa wani gina ilimin to shi kenan kaga sai daga nan sai ka tashi ka je da kantar da su wannan shine shine wato tarbiyyar malaman mu inda kana karantarwa ka gaba da ba ba sa kana wannan din wannan kaman ka zo kana kana yi ma kawai wato ruwa ne a tsandaurin dutse ba shi ba ya rike ruwa an yi an yi an yi shi ba ya rike su ba sa rike ba ba ma san kawai gani suke yi kawai kana musu kana taimakon su ne kana neman su dan wa'azi dai dan neman lada suke dan su rara to wannan in ka ba su ladan lokaci ka jare su da azo wani lokaci kawai sai ka dau mataki sai ai to gaskiya ba zai yi ba ai ko ko ai ilimin da mutuwa zai a haka kana yi na laifi bin sa'ad laifi bin sa'ad haka da ya gama duk ya gama ya gama da yake masa galibi waje ne masu jihadi haka da ya gama sai suka je kawai sai suka koma ba ya fi imam malik ilimi zai bin sa'ad ya fi imam imam malik amma in masa sai tashi sai sai saboda imam malik tsabar su su sun raina da gidansu sai zai wajen imam malik da yawa sun gama shi zai wajen imam malik amma da yawa su ilimin alhaji bin sa'ad sai aka manta da shi ba shi da ɗalibai da za su abin amma tabbas alhaji bin sa'ad ko ga wanda ya kalla musayan wasiƙu da suka dinga yi tsakanin shi da imam malik a zai gama shi ba baya bane ba shi wajen ilimi ƙwarai da gaske ilimin kan ilimin nasa yanzu ya riga ya fara yin babu shi sai gidi alkafi kawai kake ganin sa dan haka shi ka ta wajen kawai za ku tsaya ne ku duba ku gani in ba ana yi ana yi ana yi ɗaliban sun yi ba sa wani ganewa ko kuma mutane ba su bata lokaci sai ka ba su lokaci in ba su lokaci kaga ba sa yi to shi kenan kaga sai ka sai ka dara ka je wani wuri haka ake yi in ku je wani anguwa ne haka ana kantarwa ko ga su ba sa ba gani gani suke yi suna wace makonka ne don ka ba su wani lokaci shi kenan sai ka ba su sai ka ko ya je ka isa musu sakon Allah sai ka je ka wani inda wanda suke so su kuma amma za ka zuwa kana ba da ilimi wajen wajen wanda suke banzaye ba sa gane wasu a gane ko to sai mu dakata nan insha Allah to abin da baka da Allah ba mu lada abin da kusa tana yafi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى يبارك وقاتم على الخير يا تعالى تكون عندك الشر الله تعالى تبارك دغدغم كان الديني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين يلا كم يسالون كما يا اخي